اللهم لا عاد الا ما عليك ولا ضرر الا ما عليك اللهم انت السلام الحبيب المستجيب اللهم لا نعود ولا نشرك سبحانك لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أكبر محمد رسول الله أما لو إنه هو ما تجد الآلات في تبدله shi ne abin da hali ne tattaunawa a cikin yawan yawan tashi ko karanta shi don fito baya abin da ake yawan karanta da kuma abin da ake yawan yawan tashi shi ko wannan da kuma uku shi ne hali yana canzawa wani sa'in akan so yawan tashi wani sa'in kuma akan so karanta
والتفاهم بثمنه da yin alfahari da kamarunka والتقدير لأجله da ɗaukar saboda shi وكثرة kamar المال yawan dukiya dukiya wani sa'in yawan kata yana jawo ɗaukaka da girma da kima a cikin mutane wani sa'in yawan kata kuma yana jawo jurewar mutunci da rashin kima da rashin daraja a cikin mutane ya dangana da aka samu dukiyar da aka yi ta abin da aka yi da dukiyar shi ke ba da hukuncin dukiyar kamar da za mu yi
وصاحبه على الجملة مع القول إلا العامة da zuciya a tuntune da an ci mana da kuɗi da abin da zai fara zuwa a zuciya cewa mutum ne mai girma wajen hamba wa mutane a wa a wa guda su hambawa mutane da hambawa waɗanda ba shi wato wani ba waɗanda ba su san yadda aka shuka ba ba su san ko me ake ciki ba to amma su ba za su iya gane su gaba ko rashin su gaba ba ko nutsuwa ko rashin nutsuwa ko abin da idan ya gani da shi ke da shi ba amma ba za su iya zuba kuɗi a kan hakikar abin da idan su gani ya ba ya Na'am.
بذكرها توسله إلى ما جاءه saboda cikin da tsarin an ba cewa mai zuciya da zuciya da zuwa da zuwa biyan bukatar da وتمكن أجراله da بسببه kuma tabbatar da duk abin da yake bukata saboda yana da zuciya وإلا فليس فضيلة في نفسه inda in ba da wannan an ba ai zuciya ba daraja ba ne a kan kanta in ba don kallo na amawa ba duk da cewa ba tare da na kawai zuci da su an da su a yanzu shirya ya da zalunci da babu ke tsaro da su da kula da su kaga ba kai da alƙawari kwalliya kawai ya hau abun hawa ɗaya da su da kwalliya shi nan an ma da da ta amma Allah ya ce ko ɗan jami'in da haya da su ne wanda su kawai su iya yake cewa ya rage da ranar da ba ku iya tsaro da inda wani tsaro saboda su ka tsaro da yana shekar da su yana biyan bukata ba abin da wato aka zo suna masa a gaba bai biya gaba amma Allah ya ce waɗanda su da ilimi ba ammawa ba su ta ce wai da ku wannan magana ai ba da dace ai tsawabun layi na dan da Allah zai ba mutum mutum da shi ba da aiki aiki na gari kai ne shi ya ba abin da aka ba kawo domin wanda ya san dukiya ba amma ba shi da wani sai a ba shi dukiyar ma ya ce baya ko a ba shi matsayin da zai samu dukiyar da ke baya amma wani daga gari ko a ba mutum sai ka baya kuma wai ka ba ka ne ana aiki a ba shi wani kana to domin da yake cewa dukiyar a zafiyar da kabila ba na daren da ke ɗaukaka ce shi ne zai yi bayani
ومتى كان المال بهذه السورة to da zarar zuciya ta zo irin wannan tura صاحبه الثقة العلوي مهماته ya zama da mai zuciya yana ci da zuciyar a cikin dukkan abin da ya sa a gaba ومهمات من يتعاون da abubuwan da wanda ba ya zo da ya sa a gaba kuma lokacin da ya fi bukatar sa وعمله kuma ya gudanar da shi وتسعيده في مواسمه kuma ya da suke zuciyar a wuraren da ya kamata a cikin da zuciyar بالمعالي والثناء الحسنة yana biyar abin ba abu saukaka da zuciyar wata sana'ar kasa da ya goce sa ana yi rakini yawanci da kan da ya shayar da ransa da ke mutuka da ke mutuka kuma sun wanda ya kuma kudin kasa domin ka abin da babu alima wani ya zai fa'ida da ya yi kawai zuciyarsa domin da Allah ya ba mutum da ya ba shi wani zamto ne da dama sai sai ya ji ransa idan zuciya ya kace siyan lahira da kafika yadda ya tafi daga kirkiyar siyan lahira da wato kan hujja domin talakawa sun kara wajen abin da zama a wajen kuma cewa ta haɓa an su yi su wato sun san tsara cewa ai masu kuɗi su ke samun lahira sun ba mu da abin da za mu yi ba za mu iya kowa da za mu iya cirewa ba za mu iya cirewa duk da kan cikarwa da ke da kansu يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الذي لا يقع الا في شرك فذلك لا تكون شركا ذات مكو شركا فبيجيب تتقرر مكا شركا يقول كما هو في الكون شركا يقول لك ما تدبر في الحق شركا تقول لو هو كمان كمان شركا تقول له عندي كمان شركا شركا يقول ما تقول اول لو شركا إذا لم تكن kuma ya suka kama ne kuma su kauna a ba abin da suka kan hanya kuma kowa su ke wasu suke fiye da tsora shi a kan zama da kuma kai shi a kan ko su zo wasu da zama kuma da zama kuma da su sai kan ka suka bari dawa suka kawo karan masu cikiwa yanzu sun dawo abin da muke ma kuma suna yi kuma sannan waye da sadda ko da sun yi gudu da amfani kuma abin da ya zama da su kuma suna yin sadaka da su wani abu da ya ce za a da zuwa a yanzu kuma su ɗauko hayar a cikin su biya su tafi su yi yayin da su kuma su taimaka mai su raba a talaka da masu da taimaka mai duk ga kuma da zuwa cikin yanzu kada su yi rana da su yi ko haka ne na na kafalo da za a yi su yi ne ba za a yi doka idan hana masu kudi na a cikin gini na abin da su zai yi ba don haka idan aka ba su kuɗi an ba ka damar da wato lahira a zaune za ka saye ta domin duk zaɓar mutum da kawo kansa da ko sai ka kawo irin shekaru sai ka ce ga yanki na ya ce ga yanki ce ga mutu ga mutu amma ya zo ko sanda ba ba doke da zai ɗauki kuma an taɓa shi sai an ba shi abinci sai da abinci amma dai ya kawo kan irin su ne sun zo wala da ke yin hakuri wani yaƙi sun za a tafi a gida ku kuro na gida ku fashe da wuta wala da su ai sai yanzu kan su da ne ba ta yaƙi da za a yi ba sai an ci da ka sai an tura ka akan dabba sai an nemi kaka wato nauyi da aka tsara amma ba za a yi ba za a yi ba hakura nan gaba insha Allah sun za a yi biya da ku ولعل الذين لما أتوا الشعب منهم لا يجوا عملوا عليه لو مثلا الإيمان اللي لما الرسول قال لكم في أنكارا في كلام حتى كيف تكون في بعض الصور التي kuma ga wasu wajen mutum da yi sun su ba tsari amma ba su da sanda ba su da wuka ba su da takobi ba su da doki so su ce an yi kama da ku to a kalla ko da kasa za su tafi to a ba su takobi da su yi sai an je an so yanzu kina zai iya zuwa ya ce ya zo ya bada ya ce to ga duk wani a raba wani ba ga sarkina a raba wani ba ko ko an yi wanda zai kila an je to in da abincin mutum da ni aka tare da yanzu sun tsaru sun kai da ni haka da abincin mutum da ni dole sai ya kara neman hakiya ga neman kuɗi illa usman za a tafi wato yanki na tabuka wanda ya ce a yi hajiyar sa'o'in da kai mata suna cire dan kullum da auren suna kawo a cikin labarai suna cewa ba dole mu a yi sai na kuma ne ya yi kawo gida da shi ya ba ka zala ta zala a yi da doke da ya kawo nan za a ce yanzu kuma an kulle ko mace baku wanda ya shi ta sai ji wa zala ya kai da ko masha Allah kara kawo su kara kawo su rasulai na kara doki ne wanda zai hau doki kuma na ɗaurorin na ɗaurorin ci da shi da shayar da shi da takobin da zai yaki da shi da garkuwa da fice da dukkan nan na doki da yi zan ya kara kawo doki da ya kara kawo doki da su kuma da irin wani sannan ya kara kawo zai da shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma kara Usman ba da shi yau Usman Allah ya rike da kafa da daga yau dai da komai ma dan aljanna ba abin da zai yi daga baya an gama wani mata da kuma ruwa da kaga yanzu wannan su duba shi na mani kuma talaka ai gaya ne da kai da shi kuma shi ke wuce da kawo jirar da shi wata rana an tsanar tsadar ruwan sha samun ruwa a wajen rasula a kowane yake da rijiya a madina zuwa ake a sai ruwa kuma ba ku da yake saboda haka sai magana tana da zuwa kira wani duk kawai kuma da mutane kuma za su sayar mun da rijiyarta da gida da rijiya a can Ina na ya ko da ita ya imani kuma na ya ba ka sani da ita kaɗai da gobe da ya da ya yi da mutum dan zama da ta kuma sai dai mu zo mu ci wani saboda shi ya yi mana zai bai san wani ce da ya ba da ba ku bai gudu kula ku kula da ni Allah ya fito da wata wata kuma ga gida a cikin ne amma imanin sa bai kai shi ya bai shi wala da shi ke da gaskiya Allah ya ku albarka a cikin wannan shi shi ne rawa ta da shi da Allah sai ku yi rajin da shi da Allah da shi ni da wala ta da mu kana da shi da wani duniya da ta kai mata kuɗi ko nawa ne ya shata mata kuɗi da yare da bullin da ta ce da wani ne ya ce samu da Allah ya ce ni ce da ko da wani da ta ya ni ka da matawa za ka ce da aure da abu da ta ya auren ka ni ba inda ba da amana gida a kan da rijiya magana da abu da kuwa ne فلسه يصير الوجه ولا مثال ونسيت يصير الوجوه مثلا عندنا دعوه تبع كده تبع عندنا بالأول يتأكد هو وجب تبع ولا شيء بقى وجب تبع كان عندنا كده كده عندنا بالجيب بقى طب ده ايه ده الجيب wato Allah ya san ba su dukiya dukiya da wata sababi ne na ɗaukaka darajar ta ɗaukakar wanda ya yana kuma ya yi abubuwa da shi da Abdurrahman dan Abu sun yi abubuwa a mutunci na zuciya wanda dole ne ne imani ya nuna ina ba ka da kuɗi irin nan saboda abin da suke da kuɗi dubu Abdurrahman bin Abu ne ne aka da ɗan kasuwa suka ja na waje na za ta rana da ke amfani da wani na riga na ce yau a gare da akwai ɗan kafo da ma'urin sa da akwai ɗan kafo da ya siya ba kowa za mu ba da jikin za mu ƙara mun riba a kan yadda ya bara sai mu ƙara ba mun siya ne ki sai yau abin da ka saya sai ki a shi ya tura fiye da haka ki mun siya ne ki ya ba ku saka shi ba a'a kai ne ki wani zuwa da ya ci ba ku da ki ba kare da yawa da shi sai ji Allah ya ba da miki goma ko za ku ɗora a kan nan shi ya ba wa Allah ya ce da raƙon da abin da raƙon ya rago da bayan da suka koro raƙon shi ya ba wa da ɗauki kowai a ga irin wannan shi ne zuciyar da ake neman ɗaukaka da ita kuma take zama mai daraja a cikin mutane.
والمنزلة من القلوب والمنزلة لكم متى يزيد القلوب إذا ذكرت كانت فضيلة في خيره عند أهل الدنيا wanda yake wanda yake biyan bukatarsa kuma yake wato taimaka wa jama'a a garari na duniya to abin ya zama daraja a wajensa na 'yan duniya ne وإذا تركوا في وجوه البر أما إن يسجد دوكير أو أسكت البر الله وأنفقوا في سبل الخير كما يسجد دوكير أو أحيو إلى اليد وقتل بذلك الله وجعل الآخرة كما يحتى تنسي من يرجع الله كما إلى الآخرة كان فضيلة عند في الكل كل حال
sai zama darajar ba wai sai ga 'yan duniya haka 'yan lafiya domin abin da Abdurrahman dan Audu ne da abin da wato a Birnin Usmanu ne to mai ɗan duniya da ɗan lahira kowa ya ga girmansa kuma ya ga ɗansa.
حتى كان صاحبه ممسكا له Amma idan mai dukiya ya zama wato makau da dukiyarsa shi ma bai zo malakala wani ya ci kawai tarawa yake yi غير أمته وجوهه baya kusantar da dukiyar fuskokin da حريصا على جنبه shi kullum kwaɗayarsa shi ne ya kare dukiyarsa قال قوله كالعدم domin yawan dukiyar rukun bawa domin ba a gani a cikin sama da zira a gani a cikin shi bai ciwo wala zira wani ne shi aikin sa kawai a kara a kara a kara to wannan yawan da yake da mawa
وكان منطقة في ظاهره kuma ya zama tawaya ga wanda yake da wannan dukiyar rukun duk wanda yake da wannan kudin to duka za ga yankin mutanen da rukun da ya kwanta duka da ana tangiyar da wannan dukiyar da za a ga yanki kima ya yi daraja kamar yadda wancan ya yi kima ya yi daraja a wani mutanen
ولم يجد به على جدل السلامة kuma ya tsaya da shi ba a kan turba don saboda بل أوقع بل أوقعه في قوة دجيلة المؤمن wani ma dai ya ce ma shi a cikin ramu tsakancin ruwan ruwa ومضمة النظارة da mazarga ta kaskanci فإذا التوكل بالمال ko in ka fahimta haka za a ga yaban dukiya da ake yi وفضيلة إلا فضيه da kuma ɗaukakar dukiyar da wanda ya ga ɗaukakar da ليست لنفسه ba wai akan dukiyar ba ne sai akan me aka yi dukiyar
وإنما هو لتوكله إلى غيره kadai dai ana hukunta dukiya ne saboda abin da aka yi ita zuwa waninta وتسليمه لخبراته da kuma juya ta abin da ake juya ta a cikin sa فذلك إذا لم يطعم موابعه domin bai tare zuciya idan bai ake sa turaren ta ba ولا وجهه مثله kuma bai fuskantar da zuciyar ba fuskantar ta ba غير بعيد من ذلك wannan ba da kuɗi wani na hakika mutum guda ya kare zuciya baya ci baya ciyarwa baya taimako ba ta amfana sa ba ta amfana wani sa a kare ya zuci a hakika da ba da kuɗi wani duk abin da ake burin an yi kuɗi a same shi to shi yan kuɗin bai same shi kuɗi kare zuciya mai yawa ba zai iya cin abinci da shi ba ba zai iya sa riga da su ba ba zai iya shiga gida da su ba shi kanshi ya yi wa kansa ruwa ballantana wani ya samu da aka ce amma idan ya zama da mutum bai yi wa kansa ruwa ba to ya yi tallane cewa Allah ya wadata shi inda mabukaci ya wato kusa da shi amma mutumin da ya sace da talakawa bayan yana da shi to shi ba da kake ce mutum Allah ne ke kuma ya zama da kudi ba a ma'ana kuma wanda zai yabe shi daga kan masu ولا غني بالمعنى ولا ممتلئ عند أحد من الفقراء
hankali بل هو فقير أبدا wannan zai wakili ne har abada ويجب أن إلى مرض من أمراضه domin zai sami wata bukata daga cikin bukatunsa ba مما به da إلى yawa don kana cikin tarihohin zumbulaye na duniya don da zumbulaye na duniya ya kara kudin amma Allah ya ba shi iko ya ba Allah ya ba shi iko ya amfana da ita ga wani ba balantana ke mutu jama'a balantana ke mutu addini balantana ke mutu kasar da ko ko ko mutane da shi kullum abin da yake tunawa baya da shi don karkar kuma akwai balantana ku rubuce shi saboda haka kullum shi kukan babu yake shi kuma ga shi a saboda haka irin abincin da muke ci ma ba zai iya ci ba kai da baka da kotar yau Allah ya ba mu kuɗi kuka ce a zuwa ma abincin da ya ɗari kai ya ce ba ba da naira talatin ne ya ce bada naira talatin ya isa shi kuma yana da abin da wato mai abinci zai yi kudin zai ta ɗauki kyauta saboda ganin wato kaskancinsa a cikin kamar shi ya sai abin yana da lafiya akwai wanda ko sai mai kai wani ne ka je ka kashe kuɗi ka saya masa tafi ya ci wani ya ci saboda yana da an yi almubazzaranci to wani ko saboda wayo shi ya yaje ya je na wani amma shi ba za ka fita ta shi da liyama ta ce yanzu na sai ya ta sani wani ya zama ya ce ne cikin kuɗin ka ne
إما يدين المال المسلم لآله فالغف عليه domin abin da yake hannunsa na kuɗi to ba a ɗora shi a kansa ba ba shi ko a kan shi sai da kuɗin ke mallaka shi ba shi ke mallaka kuɗin
فأتبع قاتل ماله sai dai kama da mai tsaron dukiyar wani ma'ana ba kashi ba ce ta aka kawai tsare wanda aka ce tsare kaga zai iya taɓa ba zai iya taɓa
ولا مال له shi ba ya da kuɗi tsaro kawai aka ba shi وكأنه ليس في يده من شيء kamar shi a hannunsa babu wani abu daga cikin dukiyar nan والمنفق بشير zamanin da ma a zama yake ba an da alayhi kazurin wa'azi kawai in ka ga wata ba'a mai karawa da dukiya ko mai suka mai rikewa sai ba an da alayhi kazurin wa'azi to amma da aka ba kawai aka je ne amma ba kai ne kuɗi da masu kuɗi ko da yake Allah ya sa alal ya hadin da bidai da su'adu da ahli da ba'da ahliha Allah yana kudu misalai wasu su gani amma sai su kama ku da misali amma da masu yi suna jawowa duniya a nuna musu yadda ake da su da wani ɗan shekara wanda zai dara to amma duk da haka ai sauran waɗanda aka bari a duniya ai yashi su zafi amma ba su taɓa bari ba. za ku yi abota da mutum tun kan wata gaba tare kuke tashi tare kuke fasuwa tare kuke tafiya fatan yanzu kuɗi ba inda ku shiga ba haɗari ba wanda ku kuka ji kuka tara kuka kuka zauna kuka shirya da nan ku tsare nan ku zare ido a nan ku tare nan ku yiwa ne a Allah ya sa dukiya ta kamu kowa ya tara da shi sai ta yin garga mutuwa sai ya ara da mutum da aka aka kara dukiya da mutum wanda ta ba sun suka hau kansa da suka dinga sa kamar suka dinga mutubar da ita suka dinga mutubar da ita abokin da nashi yana kansu wanda sanda mai dutse ne yana da ya san taɓa dutse nan wato tashin hankali amma abin da ya yi da sirkin yana tarawa yaran nan a shekara biyu sun gurin mutum ke lamar kafin shekara uku sun sake dawowa karaka ba dutse nan ba ita ba alama to ta mai zuwa da cewa wanda ka babbace shi ne nesa da dutsensa shi ne shi ne da kusa wanda yake kusa da zuciyar ka kuma to shi zai yi maka yasa domin ka tara zuciya ka tara zuciya kana da ƙane shaƙi ko su zama kwarewa amma zai ka ɗan san masa wanda ya fi kowa kusa da kai to shi ne nan sai a kore shi da ka mutu to shi ne zai kowa ne da zuciya ita ko matan sun je ta auri wani mutum ba ka taɓa sanin shi ba sai ku cikin gidan da zai gari kan ganin da zai zama ana kuma ga wajen gidan zuciya a ba shi ne zai kula da zuciya ko wanda zai iya hangana to shi ko wannan da ba suke da ya yi fata-fata da ita suke na zai tafiya da wanda zai shi ne suke da zama to amma abin mamaki shi abokin da suka kara zuciya tare suka yi wahala tare shi wanda tashi kuma ya ga yadda aka yi tsawon to sai da shi ko babu wani wata da ya ɗau shi da shi ma ya haƙura sai wanda gobe ba ta sani kuma wani ma yana sani malamai suna cewa musamman dukiyar da ba don Allah ne ba ba ta san Allah ba komai yawan ta komai yawan ta daga tun mutum ya zo mutuwa yana da abin da Allah ya nuna mai na ƙarshe a duniya za a tara ta gaba ita cikin da ya san dukiyar su take sai an nuna masa ita ta an tara wuri da a banka masa ita da kone rumus a gaban sa yana kallo sannan ran sai yi sai an nuna masa duk abin da ya yi aikin banza dukin da wace za a kara tsiri wani da a banka mata wuta ta kone da wannan raɗin zai wani cewa wato aiki sirri ya zama a banza yana cikin wanda bakin cikin da ra'ayin ko da sirri Allah ya kiyaye. to amma idan zuciya a bi Allah da ita domin tana tana cewa abinda ka bi Allah da shi ka bayar kai ne hukunkaciyar shi ne naka wannan da ka rage ba naka ba ne na wasu ne waya kalu ba aishin suka bi da rai mutum masu kare zai aiki shi da ba shi da wanda da in yi wasu kusa da ya ce wannan sai makashi sai da dai daga yaki mutum wanda da ni amma kana mutuwa ko shi ne da rubuta wani shi shi yake amur da nahayi a kan zuciyarka wanda ta kake da kudin su su famu da su nesa da zuciya idan da yi ake da shiga wala wala su yi makawarta yana magana amma ba waɗansu da wanda suke ci makawarta wanda suka raka shi su shi ne wa'azi dan mutum ya san abin da ke gaba in zai ce salamu alaikum mutanen makawarta muna muku fata kun da alheri ina muku fata Allah ya rahama muku Allah ya rahama ku amma kar ku tambaye mu abin da kuka bari a duniya da in kuka tambaye mu ma dan ku za mu ce dai aure kila da yau gomo ne a ciki kuke gomo ce ta zai ba kuma dan neman yarda ku ba dan an yarda ba yana cewa a ne ne cewa wannan yana da hukuncin su wani ko ta faɗi kamar da ba mutumin da baka yi ta kama da ɓangala ma samun kamar kafin ka mutu ba da yadda zai ya shafi zuciyarsa amma kuma kana tafiya shi ne da zuciyar to wa'azin da bai wa'azu ba shi har yanzu masu zuciyar ba su wa'azu da abin da ya faru a cikin shagon duk mai kudin da ya mutu abokansa masu kudi zan ji tare su zama mutunci da zama kuma su da su tsirrin dokar zuciyar yara su gani yara su yara fata fata kannan za ka samu wa'anda suka haini tare da ita mun ba san da sun watsar da ita kuma an zuko su Allah ya kawo su ungulaye sababbin garam sun sauka a kan zuciyar za su tashi wata zuciyar ita da zuciyar da su tashi da wannan Allah ya yi
والمنفق مريض سليم alƙashi ya ce mai ciyarwa da taimako da zuciyarsa to wannan marinin mai kuɗi ne kuma gari ne ko da shi zuciyar da zuciyar komai da komai da malaman masana al'ada da tarihi suka faɗa a da yadda ake gane mai kuɗi ba a gane shi wato da riga riga shi irin ta kowa ce ba a gane shi wato cutar da abin hawa domin wani yanzu an hawa ko a ƙasar yin ana gane mai kuɗi ne in ka zo gidan ka kada ƙaton su su turaye da mutane wato masu yawan da suke bana duk wanda ya zo wanda ne kawai ya shirya ba ba tare da ya san da ina yake ko dan ne shi zuwa ɗan shi kuma da fito da guri na abinci ko kuma da ba a yi tasha a yi tasha abinci a yi girki yanzu nan ake gane gidan mu saboda yawan jama'a da ke daudala a kofar gidan yanzu ko an ga yawan jama'a suna daudala ko ba ta amma shi ne kuɗi da an kai ne mutum kuma zai iya dangana da wani
بتهذيب فوائد المال saboda shi mai taimako da ciyarwa duk fa'ida da zuciya ya sani وإن لم يكن في يده من المال شيء ko da ya ce da zuciya ko gaba ki daya ba a san da ya saura to wannan ne ce domin shi ne zai samu sirrin kudin da yawa masu kuɗi da Allah ya yi su wato ga goma shi suka yi taimako da kuɗaɗen suka mutu ba kuɗin amma da Allah ya taso da ƴaƴan zai mai da su kula wanda ake samu su sai da su samu in ba wanda suka gada da gobe ina to ba tare da wato sun bai wa iyalin su ji ba idan ka samu kuɗi kashiyar kashiyar kashiyar Allahumma a'ini mumtikan khalafat Allah shi ne cewa ka ba shi maryam wa ma an kuntu min shay'in fa huwa yudrik Allah ya san kun ce zan bai dole Allah ba ya gare shi ba da gaske ne zai dawo to in dai zama mai taimako ne to kar ka ga mutum ke ta ka tsare wajen taimakon za a riyar na kan gaba da bolan ba domin za ka mutu ba gaba komai ba amma ana ganin ba gaba komai ba to zuciya ta kanci za a kawo kanka Allah ya ajiye wa ƴaƴanka da kai ƴaƴanka suna tasowa sai a zama su talauta da su suna aikawa kowanne Allah ya kashe su ya kusa ya kashe su a wajen arziki zai ɗan rawu amma su kuma da da aka kana kowa dan su samu su kuma suna zuwa da an tuma bawa kafin wani lokaci su sun kare ko su kuma domin a kawo su ba komai a wajen Allah saboda ba a ciyar ba saboda haka doye mai ciyarwa bai taɓa asara amma mai riƙewa shi ne mai asara
Wanzu shi na da nabi na sallallahu alaihi wa sallama Idan ka mai wannan na gano ita dukiya ba wai tara ta bane da rai a'a amfani da ita ne inda amfani da ita ne yake da haka shi ko dawo kan tare da alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa kulukan fil mali da dabi'a a cikin dukiya yajibu kan dukiya sabai da ardi wa fatina lillahi za ka sami alaihi sallallahu alaihi wa sallam an ba shi makullan tafkokin duniya tafka ta kuɗi abinda ake dukiya har a wajen Allah dukiya ce to inda take an ba mu zalla an nuna mu kuma an da yake yana son tsari ma a ƙara masa zuwa su maka nan da shi kai ka san kamar dinari a wani gaba yau ba shi nan da lafi an ba shi mamutan biranen duniya ma'ana Allah ya danka masa birni ka cinye da yi da yake yanzu kamar nan Kano la ka dawala a ce yaki ya yi to aka cinye garin da yaki dama mutanen garin cikin kashi ne tsakanin wanda ya gudu da wanda aka kashe da wanda aka kama to a cikin akwai da rasa wani abu akwai wanda zai da kaza babu saboda haka ke gidaje da gonakai da dabbobi da motoci da tuturi da kuɗi a bayan duk abin da ka sani a garin nan na wanda ya ci garin da ya ci na wanda ya ci garin da ya ci amma sun ga kuɗin garin tsakanin wanda aka yi wanda ya wuce wanda ya zama bawa iya abin da ya zama masu to za a kuma a nan salama garuruka irin wannan an ba shi tura gudu kuma duk an kawo hoton domin shi yana da yin da abin da aka raba to za a ba za a kuma kuma su shi ne ɗaya bisa biyar gari ko ne girman da aka tara abin da aka samu to ko dukiyar mutum da aka raba da ya kama kai shi yaya ballantana dukiyar mutum garin gaba ɗaya a raba su biyar ba ka shiga kuma na shi ne Allah malau wanda in yana son ya kara su to ya kara da wayan to in an kawo da su da zawa ne jira cewa bai na ada da'imu wata rana ina cikin wani ya ce ku su yi mata rabu sai aka kawo gobe kan tafkokin duniya da masu ita ba wuni azmai da dai aka zo aka ajiye su gaba na domin da zai yi aka zo aka ajiye su gaba na in yi yadda zai yi su hafiya rari mabukan duniya da baki da aka ba su su yadda kamar magana tana da su zama wannan shi ne nuna cewa akwai dukiya tare da shi ba rashi ba ne irin namu na kakanuka ne mu rashi irin namu na kakanuka ne duk kamar zabuga zabuga abu ya gaza a haka dawo da ya gaba a shi ga dukiyar amma ya fito ya rubutu da marasa dukiya ko za ka idan duk zai ba shi ya fi sha'awa ya zauna ba ba ya zauna da akai ba
wa uhillat lahu al-ghanai kuma an halaka mutum gani ba wa lam tuhalla li nabiyyin qablahu wa ba halaka wani annabi sun gani ba ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الجهاد a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an buɗe maka garin hijab gaba ɗaya ma'ana hijab garuruka ne da yawa ita cikin kuwa hijab saboda wato zuwa kudin suka kewaye da su samu hadar na zuwa da an kira su da shi wani gari da shi da an buɗe magana da ranar kawai
واليمن an buɗe masa yawan وجميع جزيرة العرب da dukkan tsibirin da tsibirin larabawa an buɗe wani shi da su وما كان ذلك من الشام abin da والعرب ya kusa da haka abu da wani da sallallahu alaihi wasallam a cikin sham shi ne abin da ake da Syria da Jordan Isra'ila da Palestine wanda za ka guda hudu suna kira sham wani Iraki da Iraq shi ne abin da ya haɗa da Iraq ɗin kanta da Basra da Kufa da Najaf duk waɗannan garuruwan da ba shi ɗaya ba za a sallallahu alaihi wasallam Allah biya su ne
وجعلت إليه من أقواتها وجد أن كانوا مكة وكان ومن إلا أن الله أعطاه
وجدتها miliyoyin waɗanda aka yi sulhu da su ko ba su da su ba ba ya farko aka yi ba an yi sulhu da su to duk yadda za su dinga ba da wasu shekara to duk an kawo daga wannan suna da shi وصدقاتها da zakka duk an kawo an kawo da wannan suna da shi ما لا يجمع الملوك إلا بعضه abinda ba a taɓa samun sarki da ake kawo irin wannan ba shi ne wani abu da zai amma ba irin da aka kawo kawo suna da shi
وهذه جماعة من ملوك الأكاذيب banda wannan ma garzakan da ba a yara ba ma ba a yi tudu da su ba ba su gaba kawo zaka ba to manyan sarakunan duniya irin sarakunan wato a tumisira irin sarakunan rom sun aiko da hanyoyi masu yawa ta dukiya irin su da jashi duk an kawo a da sallallahu alaihi wasallam فمن تأثر بشيء منه amma ba za a yi kawai wani duk abin da aka kawo a da sallallahu alaihi wasallam to ana gama kawo ba za a yi da shi kowa da an kawo shi ba da kaji kaza wa da kaji kaza wa da kaji kaza wa da kaji kaza sai kuma mazala ya ajiye wani abu da zai dan abin da zai yi amfani da kowa da kowa amma dan abin da za su da kuma zai rike daga cikin dukiyar su kuma da jami'a abin da su ya rasu makaushe dukiyar da ake da ya ɗauko a nasu da zuwa da ita tana da yawan akwai kuɗi akwai bayi akwai dabbobi akwai wato a kayayyaki kamar kwanuka sun abinci cokalin sun abinci manajin kai manuni likitoci duk haka ya haɗu a nan suna nan suna duk na kawo ma nan suna nan suna nan duk da ba su sun bayan mata kaya ɗai kawai ya ɗauka sun ce mariya sun ce zai da ba amma sirila ya ɗauka ya ba zai yi da sabi zai yi haka ya ɗauka ya bashi magana su lalata sulama su yi abin nan ba sannan likitoci ko magana su lalata ba su kuma da wannan likitoci ne su yi an mawa bukatar likita suna son zama da mu dama bayi ne su guna yin ta da ya kawo su guna yin ta da su kuma yaya ne suna son kuma da mu musulunta a cikin kan garin mu su kuma ku ce ku koma garin ku a yaya ba a yi ba da can bayi ne ana kawo magana ya kuma kuma in munan mutane ne da ba ma cin abinci cikin yunwa mun ji yunwa kuma za mu ci mutu kaɗan tun da ya haka ba bukatar likita ba bukatar likita ko to a cikin yunwa ne mutum ya zara suna da gama ya gama su
ولا أنصر منه درهما bai dauki kwandala a ciki ba فألزمه مصارفه bari dai ya biyar da shi madurinsa وأبنائه غيره kuma ya wadatar da waninsu da kudin shi bai ɗauka ba وما بيده domin zuciyar yaman ta kawo da ta ce wace daga wato kusan ana cewa duk da abin da yana da yaman har wato miliyar da aka kawo ba a taɓa kawo zuciya mai yawa irin wannan ta je a je a kawo ba zo matsala ko da aka samu a yanzu to ba a taɓa kawo irin wannan shi ne aka cire dinarin shi ne shi da kafin wajen da ake shi ne ba da yana kallon yana kallon sabansa kowa sai dai kowa yake kowa sai zana yana kan da ya mace yin shi ƙarfin kan duniya sai ya fara latsa kan shi ne kan kasuwa shi ne abu da zai zaɓa kan kasuwa ne ya kowa kan ne ne sai ce ba wasu kana a to ya da ake da kuɗi ne sai ba ya kai da shi ina so da kuɗi da kuɗi zai tashi kawai da rage ba ya mutu da ya kuka ya dinga dila yana kallon sai na kuɗi ya dinga tulawa sai da ya san na da abin da ya nasa ɗauka kuma sai ta ce maka maka da shi a ba wanda zai maka in da za ka iya ɗauka da shi in kuma za ka iya kwanci ka rage ka ɗau wanda za ka iya ɗauka kwanci ka rage saboda ana da bara ko da ala ya yi wa abbas hakukuntan wacewa ka gaya masa yin hakuri كل من في أيديكم من الأعمال يعلم يعلم الله في قلوبكم خيرا يوجد خيرا بما في قلوبكم saboda abin ya damu cewa da ya zo ya ce gwada da kuɗi a ƙogonsa tsintsiya ta jina ne ashirin kamar a ce jaka ba wani ƙwaya ƙwaya ba jaka jaka ta jina ne ashirin aka kwaji da hannu sannan ba za a tuna da suna ba shi sai ya kowa akwai rajiyar jina ne wato akwai wanda suke biyan kukiya goma akwai mai biyan kukiya hudu ma akwai mai biyan ashirin zala ce kai ji ka biya uki a ɗari fansarsa ita kai tunda miliyoniya ne uki a ɗari zan biya ya ce ba kai mu haka bayan ba da ne ka ka da ni ko na yadda amma a yi sama da wata ashirin da aka fata yau daga ta wannan fara shi Allah ya samu ba ni da san san uki a ɗari zan biya da idan ya samu ya bada shi ne Allah ke da kai a masa in Allah ya tabbatar da shi ba da zarar gaskiya ne ya yi wani Allah zai ba shi fiye da abin da aka saba. Shi ne daga yana da magana ya haɗe ya ce duka kuma ya tabbatar da ya yi. Har an yi wato yin rukayar Allah zai ba ku fiye da abin da aka saba.
وقوانين الدين ومن هم الميتون وقال ما يكون أن يكون الزهر الجديد فيه من نار Mazala sallallahu alaihi wa sallam cewa ba zai yi wani ciki ba inda ya san wanda shi kamar su ba ku da zinari. A ce da wani to ba zan ji wani ciki ba sun kwana da kwana da ɗaya. Ina raba su.
إلا جناه أرسله إليه sai dai ana bi na bashi in ajiye zan tafiya ina da ana bi na bashi to ajiye su wanda da wajen wanda ne ne ke bi na bashi a bashi amma dai wannan ajiye ina jira wajen da kuka na so a yi da shi cikin ruwan mata
وأتت بجناني وهرة وأتبقى من كل فأصفها ya ba da وفجت الناس تكون aka rage sauran kwaya shida فدفعها لبعض الثالث ya ba wata da cikin matan da ya ce a ce فلم يأخذه نوم amma da na ce an tabbaci حتى قام a وتصرفها sai da ya miƙe ya zama da wannan zinare shi da mutum وقال الآن إلا da shi da
وما توجهه وحضرة إلا وقت ديانه Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya wato a lokacin fa ya bar suna wajen jikina wata sararin abin jikina da gidansa ya ba da mayafi ko ya ba da wato kuke an je an karɓa shi gida don a ba shi abinci da zai ba shi nan wanda ya rasuwa ba a karɓo abin ba sai bayar da mai
واقتصر رزق فقده kuma ya taƙaita a kan shi da kansa ومن ذنبه da abin da zai saka ومسكنه da abin da zai zauna على ما تكون القرب إليه a addinin larura magana suna da salama yana da sirori yana da wato riguna yana da aljaba yana da raunin amma dukan hudu da kwaya uku ce kuma aljaba ɗin da riga da naɗin nan su sai ranar juma'a ko izini ko nan da baki suka mutu amma an ba haka ba ma ya je ne ba ya je zai ya ma a samu da ke kudin shafa guda haka ake rayuwar da kuma ɗakin da yake kwana a ciki kamar yadda Abdullahi kan haka tare ba ka yake da ya shiga ɗakin da ya komai a ciki ba daga tabar ma ta kaba sai ma ya bi da aka yi masa kenshe da yayi su kaɗai ne a matashi da aka musu kenshe da yayi yake shi ba da ba yake da zauna a kai yake da zauna ba sai da kwatanta musu da zauna shi ne kaɗai a aiki a nan suna kuma mai rubutun mai tsawon ba zai iya yin na ɗakin ba kaɗan da hannunsa za ta za ta bari wa ɗaki kuma ba kyaure da za a raba ɗakin ko dai a cikin zane na bin shi ne mulkan ɗaki sallallahu alaihi wa sallam wannan ba a gida ba ne ba ɗaki ita a ta gidan ba za a gidan ba ɗaki da shi ba gida ba ne za ka gida ko shuru da tsakar gida da falo da ɗaki ɗaki ake yi har yi mutum da aiki da yi ban haka da yi zai shi da masallaci amma in ba nan ba mutum ne ya fara da aiki to bayan aiki na tsakanin ɗakin wanda ɗakin wanda suna bakin hanyar za su baya
wannan shi ne suna zuwa ya yi gudu a kan abin da ya wuce bukatar ta rayuwa a kana ya zo su hawa ya zo sai ba za a san zama ne ba zama ya zama yana sanya dukkan abin da ya samu baya da wani sakamakon kaya cewa sai irin da rarrabe da ta bayyana rabu da bayan shamlata saboda haka mafi yawanci a da za a tura zawa da wasu lokaci tunawa bayani wani sa'a alkashina wani fita da zai bargo alkashina mai kaushi wanda in an sa shi ma da kai ne yanzu za ka saka to kai kai za ka gani a jiki abin da ba za a tura zawa da wasu sama shi ne ta kawai malmurda mariza wani gurdan gani da kama ya bi mai kaushi wai wala man qadara wa bayan ko ba riga ba kullum ake kaji ba a sai dai bayan mai bargo ko wanda yake da kaura ko wanda yake wanda yake da hashiya mai ƙarfi da wannan rada wani zama mutum ya zai fada sama ya shaƙi shi saboda hashiya ba wanda da ƙarfi sai ya shi da abubuwa da ƙarfi da ramaye to amma shi abin da yake na zafi amma alƙalin ya rika mu mamaki waya kuma alaman hazararmu a tsara yake a kan yake fi ba wanda suka fi wajen shi ne ma su sai ya dinga raba musu bayanai na bibari ma'ana na karen mulki na masu sauki sai tara kuɗa suke sakawa su shi ne ruku a wani ruwa domin waɗanda su suka su tara kuɗa suke kama shi ko ba ya da kuɗa ba shi ke sakawa har ya ka taɓa kawo wasan matan ke yin riga ya samu su kariya ko za a wannan kuma ce mace da sha'awar ya kwalliya da wani sai su kare wannan aiki wanda ba ya neman da wani yana da ya kuma ya shi can da aka gama kuma sai da zai zuwa da zuwa da zuwa a yau su da wanda ya ce ba wanda ba ya ce ba da su kuma ba ce ta su da ce ba da zuwa kuma akwai da suka masa ba ba alamar lalata da nuna masa cewa haramun ya sa zuwa ba wanda ya zuwa shi ne ba ya shawar kuma a cikin lalata da zama yana nuna masa cewa al'adar da zo haka suka ta suka ta iyayensu da mutanen ba to idan mutum yana so kaya kankararru wato zai ga bayyana da mutane to ya zama ya zama ana gane shi zai ja musu limonsa amma sauran gwamnoninka da ya tura wasu kasashe irin wasu ne da zai zai kuma garin ba yanzu har yanzu ba a ci gaba har yanzu sun kuma lura kayan su ne da wanda sarki da kasa shi kowa da kasa wannan da ne gari kowa da kasa kawai sai da ya ga wannan aljaba in yi kuma wajen ya jirge a babban ta wani sa ya ji mara tsada wani sa ya ji da tsada amma kowa wannan da ne gari to amma sabon wani sarka na laraba babban ne ya ci magana suna nan gama wani su ne labaru da ya je wato shan da ta da sai na ma'aure ya ci kwalliya ya sa karfe a kan shi ya ya haka a ai tana kudin da rene tana kawo da rene haka ce idan muka ce za mu shiga da ake a mafilin Allah a filin ba za a shiga ba domin kuma da wannan ake da karfi domin shigar da kada su kuma ba ya yi a nan shi ake yi a duniya domin mutu shugabanni mun kawo musu addini sun sa addini ne kuma ba su suna yin wannan shiga kaga za su taba a jirgin wanda mai shiga irin wani suke ba ruwa na ni dai ban sa ba kuma ban hana ka ba kada ya zama na ƙarya ne ba haka ba ne ku ce yi zai kuma haka haka ne ku ba ruwa ko kuma gaskiya ne sai ta haka mutane da za su karɓi addini in hana ka ake shiga addini a ce ne kawo ku ba ruwa na wanda ake da shi ya yi ko ya fi kai ne
مقومة لله wanda aka yi wanda sun baki da zinare ولا الرجل الذي يقوم wanda ba ya kuma a yi masa إذ المبارك للملائكة domin alfahari da jira وسر تزين بها فإن ولي الإسلام Alkwalliya sukobi da zama ta hukumi da hana tsawon sun hawa da kawai ake so da yi za ka kai da salama. Fasfin da za ka ce ka kai da tabbas ba ka rasa a cikin sa ko shi ake yi. Amma ba sai ka sa a rayuwa ba. Wata wasu da ni jinsi biyu da kuma takaitawa a cikin da kasa kasa sa da gajiya. Kasa sa kuma wata komai a da tabbata. Wa kawai da nake kuma ana son riga game da irinka ya iya sa wani. Kada irinka ya kamata ya sa riga mai kwalliya da duka da kurkun ma a saka. Duka da kurkun ma ke taso da ita kanta taso da jama'a ta. A shi wani ne shugabanci. Amma wanda shi a matsayinsa in ya sa riga ba mai tsada ba wani a wani. Su ka saka irin wani. Amma wanda jama'a ta za su yi alfahari cewa shugaban mu ne wancan. to in ka saka ta ƙasa to kun ko kan fitar da su saboda haka ka sa ya gaskiya kauna luk da duk daga da ke gaskiya in kira ka yi sa wani ne kan su babu su amma yana su ne nan kan idan sarki mu da zan yi sa ya gaskiya sarki wani da ke da sakawa ba shi ko an goma za mu da saboda talakawa da takara ce da shi da kwalliya saboda haka dole ya zai kan yi zai kwalliya domin ba zai zai yi kada ka sai shaka domin yana yau kasa sai ya hanyi wa hajji shari shi ba bayan da shi yi yi ana wani zuwa shi yana wani zuwa shi ne yake da wani ko cewa a shafa shi kawai to a ba shi wani gaji na shekara a cikin da wanda ya ga da fara da ta haka to yanzu idan ya za a shafa shi ne kawai ta farkin a faɗa haka bayan mutum ruwa a jiki kuma ya zama da in ka saka irin wannan shekara a mutane irin su baka kwar da mutum akwai da irin irin da ya saka to mutum shi za su ba amma in ba irin da wani ya saka shi ko ya sanya Bima la yu'ati ila shimali al-qawamin da abin da ba zai bayar ba ya zuwa shura a bangarorin guda biyu wa man zamma shura domin shi da ta riga ta zai haka wa bayan da kuma yi ya yi alfahari ne a cikin rikira al'adar da ke da na al'ada a wajen mutane yadda ma ya wuce gidan wanda ya yi wato yana komawa ne da zuwa alfahari saboda yawan abin da aka samu ko kore na hali da tabbatar hali kalali da kalali biyu da yake da kai haka da yin alfahari da kyan gida wanda aka yi da yawar gida yawan al'adorin gidan shugudu da gadaje da kujeru da za a saka a gidan da kuma can gidan da ɓangarorin da ke cikin gidan da kuma ababen hawa motoci da mashina da babura da za a saka a cikin gidan wa ma malaka al'arwa wanda ya mallaki duniya wanda ya yi hamiya aka jawo masa duk abin da ke cikin duniyar gaba ki da wanda za a yi da su da wanda na tsohon kuma ya bar haka ya mallaki komai ba don gudun duniya da kuma tsarkaka daga abin da ke cikin duniya a kuma bayan da ya bar yana bin bayan ya samu darajar zuciya daga zuciyar kuma ya yi amfani da zuciyar wajen neman wato shugabanci da girma da bin Allah tabaraka wa ta'ala وانت ابدا في بعض الكلام وما يخرج من قصده هذه وقبلته وياما ليتلك المهدي ثم لو تشجيعا ان كان فضيلا الزائد عليها من قبله ان كان ثم فضيلا لقالوا اكن تاتي البهدي ومطلق بغنيه شرائه انها ملزم يبو سبودا يدعى يكون في قبله لا يوجد وراودته الجبال الشم من العدل عن نفسه فأراها أيضا الشيء يريد من يصدق هذا هو يا رسول الله كأمركم وزمن دينان كما تشير في أقل لك نبات فقال عليه السلام سلم فضل على السبيل معنى بجاوزة أما بعض أتقوم بجاوزة إن كنتم أتري أبا mutane har jira suke yi ba za la imamu da ya samu da ya mutum shi baya bukata da ya samu ko kuma haka yadda da yanzu ka barka haka yake da su matansa haka yake da su wanda yake nashi wasu abin da za ka rike dogara da amfani da wata an kawo da na aisha dinari dubu wato kusan dinari dubu rana ɗaya aka kawo da ta dinga rabarwa ta dinga rabarwa sai da ta gama rabar da abin tas da yamma lin kamar yanzu magarba ta kayi ne cewa har wata samu da kwarakwarar da za mu sha a cikin kamar yanzu inda akwai wani wani wani wani tare da yanzu aka karkar dinari dubu ba su kuma ba ba sun zane su ta ai ba ba ina kallon su ta rabarwa wasu na cewa ta ba zai yau gobe ta ai da su ta ji su ya mutu dan rage abin da zai mutu ba so da haka haka haka zauna ba ya mutu ba an yi amur wajen wasu ko amur rumani wasu shekara da aka yi yunwa aka yi fari a madina zuwa ba a abinci yin da wani da fara da kansa yake zuwa wajen taimako da ta a cikin wani ya kaji ya rubuta lafiya ya aika su sun musulunci na ko'ina da na fasara da na kufa da ya yamma da na sha da na nisira da ko'ina ya ce kowane yana kiran gwamnan ya zo a ɗansa da aka yi da na shi sannan kuma ya zama da kan abin da ke da zai yi da kuma shi sun kowa suna kowa ya zo su mutane su zauna farko da zai ana sai an gama abin da yake kowa ya zama abin da yake kuma ya yi wa kansa ba ka ci cewa har shekarar nan ta fita ba zai ci abinci da zafi ba ba zai ci nama ba har sai kowa ya ɗauki da nama ya haramta su da nama har shekarar ta a wannan shekarar sun yi yan da zaune wanda da yawa ba zai ci ba dama ba maganar ba zai yi ba zai ci nama ko da nan da suke zaba da shi wanda yake abincinsa kawai shi ne gurasa da mai a samu da gurasa ya shafi mai sa ba shi ke ya ruwa shi ne amma ba zai ci abinci ne miya ba har sai an fito da yin wajen ko mazala sallallahu alaihi wasallam a yi gudun juya a cikin abin da yake kararre nasa a wani ila fi mafatiha kuma ya ba da ita a dukkan inda ake wato neman ta alhamdulillah alhamdulillah ko yan uwa shi ne gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar abin da muka alƙawarta to Allah ya kawo ranar da za mu sa wata lura da su ko aya dangane da wannan karatu kuma sai abin da Allah ya nuna mana da yawa rai insha Allah tabaraka wa ta'ala yaushe da suka kwana talatin muna wannan zama na mutu ishirin da bakwai ga watan shafar yau gaba ashirin da bakwai kuma ga watan ramadan abin da muke fata wanda littafi mai shi a gari yaro ya ce ya rubuta shi sai ta tsara tabbatar da kima da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a duka hannu kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah Ubangiji ya sa wannan fata da alhaji ya rubi da wanda su san mu da muke saurara wanda su san shi karanta shi Allah ya tabbatar da wannan su zama wannan karatu da muke yi su zama sanadi ne na tsaruwar ƙaunar mu da Allah ya da da tsaruwar ganin darajar sa a zukatan da kiyaye martabarsa da alfarmarsa a cikin zukatan da zamana wannan karatu ne mata sanadi da tsara samun kusaci da nan da ba a yi Yawan suka yi kuma kanta a wannan samu da wanda lada ne babba ba da Allah ya da shi a mizan da mizan kiyaye da mizan shi saboda ba da wata a samu da Allah ya da shi. Kamar yadda kun sani a bada nan mun karanta kashi mun karanta abin da muka kan shi kauma ko da samu da muka shekaru muna yin ba. Wannan darasin darasin jiya da darasin na yau sun tunatar da ni cewa sai dai iya wannan darasin ina cike da wata hadisa da san da muka karanta wannan darasin shekara goma sha hudu wannan darasin da ke karantawa a yau. Shi ne na jiya saboda irin wannan tafiya suna da hajjima rinka ta hajjin nan na biyu shekara ta goma sha hudu. Kuna da a gaba ta wani ba Allah ya yi wani ba, mun yi ƙarshen kuma ga shi. Insha Allah muna fata yadda Allah ya zama da saboda suna fata ya sake yi wa mana misali ba. Mun ga yadda ya nuna wato kiyaye a gaban mazara sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar kame baki da dukkan abin da ya shafi farkar wa tsara da yawa da ya shafa tsantsan a kan furka magana da ya shafi jajin wa tsara da yawa da salama in dai ba mutum yana jingina da wani asali na alƙur'ani ko asali na hadisi wa tsara sallallahu alaihi wasallam amma idan ba haka ba ba alƙali ya zo kamar yadda ya faɗa a ɓangaren jari to shiga cikin zaman ba za a sarrafa a yau sarrafa to jeji ne da za a iya samun jami'a in ba a samu shirya da wafaka daga Allah ba sai da za a samu hannun mutum ya zama da an tura shi a kan hanya in ba haka ba sai kama da za mu bayar da kan za a samu Allah saboda haka ɗan uwa duk abin da aka ce ya dangane da Allah sarrafa ko ya dangane da sahabbansa ko yana da gaskiya da gidansa to da abin da ba ka da asali na alƙur'ani ko hadisi a kanka to kai shiru ya fi a cika kai shiru da zai baka sani ba ya fi a cika ba a dangane wani abu na jita-jita ko rashin tabbas ko wata fahimta da rauna ka rage wa wazala wata martaba ko wata kima cewa bai yi ta ba ko bai san kaza ba ko ba zai iya kaza ba ko kaza ma ya fi shi to ka je wa Allah ba ka san wannan kudi da ya fi ma a cikin ba da ya fi ma a cikin ba da don da yawa wasu bakin su har rawa yake da aikar ba san da tsara da bai san da shi a shi ma bayan da shi ko ba a shi ma ba zai iya ba fannin kimar ba za a tsara zawa a yau da kuma to sai wanda ya yi shi ne kaɗai zurfi ba amma ya ce karatu da makaranta a cewa Allah ya karɓi maganar ya ce in ya yi shi ne Allah ya karɓi aikin sa ya ce in ya yi shi ne to a iya kan kaɗai ko za su ga da sharda sharda da ba su da ko mutum ne da yaron gidansa kace wannan duk abin da ya yi ne ne kuma ne kuma wannan lafiya wannan lafiya da wani to ya zo ba ba da ke zuwa gari ya mutu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shi ya wuce dan Allah ya ba shi da komai a cikin ko ya sa mu kiyaye imanin da rashin haye wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun magana ne da annabi da ta shafa annabi to kai shi ka ce ba ka da ya ce ma kai ka faɗa wanda za ka ce kiyaye suna wuri gaba wurin da kai na shirya mai iyaye na suna wajen kai ma ba za ka shirya ka ɗauki na shirya ya tafi ko a ce yana da matsayin ka za a wajen ana fita bai wannan ko a ce ya san da za ka ce a ban sani ba ko a ce shi ya fi kowa ka ce a a bai fi kowa ba wannan abu ne da za ka iya ce ma kanka hadarin da idan ka je kuma inda yake da yana ya sani ko yana cikin muka ne zai zuwa ba za ka ji kuyin ma ɗin da shi ta ce ba zai iya ba kuma aka bayyana ranar da zai iya kuma kai kana neman mai iya ba to kai ka yi da kai ba za a iya ba da tiya da ƙarshe da zai ce ni ko da ya ɗan tamboyi shi ne wato mun zo wani zamani mai haɗarin zai haɗarinsa ba a zuciyarmu ba ba a ranmu ba haɗarinsa a imanin to in ba gobara ta kama imaninka ta cinye shi to dan an baka da rai a tsaye ba a ba komai ba dan an baka da zuciyarka ba a ba komai ba amma in zan tsira da imaninka ta kwakume ka tafi lahira da abinka in wannan ya dama kar da rubutar rai ko kar da rubutar zuciya to sai ka tsira yau don ba kai asara komai abin da yake nufi a nan a da a sallar zamu muna zaune lami lafiya imanin mu daya tunanin mu daya harkar mu daya kowa nuna da ba a ce Allah ya ce ba ba a ce annabi ya ce ba me ba ma ka ce me ba ya ce kuma ne shi ne ba ne cewa kan ya tsallaka a cikin riban ya faɗa limamin ruwa ballantana a cikin sun neman wani gayi wato don shi wani gayi an zo gaba a kan bira sun neman mai mutuwa haka ake yi kuma kana kan tsaya ba mai bukata a jawo aya ba zana a jaye wani suka imanin mutuwa za su yi lau amma yau an zo zamanin da wato neman ake a roɗa musulmi har mutum ba ya zama da ya san da ya ma a cikin domin wancan malami ya ce kaza ne wancan malami ya ce kaza ne wancan malami ya ce kaza ne a matsayin ka na kai da baka sani ba wani malami ne mai gaskiya wani malami ne ya faɗa daidai kusan babu wani abu yanzu a addinin musulunci tun daga tauhidi zuwa sallah zuwa azumi zuwa zakka zuwa hajji sai ka samu wani malami ya ce ba sai ka yi kaza ba sai ka zama ya yi wani malami ya ce ka zama ba kan baka damu kawai ka yi kaza ko yadda kake yi misali yanzu a azumin nan kowa ya san yadda za a azumin da zarar an yi asalatu ko kowa ya tsaye kuma duk abin da zai yi su sun yi tsaye ga annabi duk abin da yake na sha'awa an dace a cikin na kama to yanzu ga fatawoyi na iri-iri a kan kasuwa da iyali wani mara da ba ko kai abincin kana gidan an kira asalatu kan karatu da wani kira da su ka zama kada ya kama da gida hannun. Kaza za ka yi, kaza za ka yi, sallah ta ce ya yi azahar da ba, da asar da ban ba, garba da wani gida da ban. Ka haɗe azahar da asar da yin gobe ta. Ka haɗe azahar da hadisi ma hadisi ma ai ya ce ba. Ruwan abadan nan ka iya yi da kowane. Zakan nan, hajjin nan, komai an nuna musulmi. To idan mutum ya yi wasa, sai ya zama na addinin da baban sa yayi daban addinin da yake yi daban addinin da ya su ba shi daban kowa da irin malamin da ya haɗa shi ga bare da shi to in ko ya zama na addinin na gaban ka daban addinin ka daban kar ka zaci kun je na kana fara da ra'ayi ba za ku haɗu ba har abada domin yadda ka bauta wa Allah daban yadda ya ga Allah daban masu da gunki ba ai wanda ya kama da faru ma abu zai fara zuwa da lafi kuma a san su Allah ke ne amma ta hanyar ruwa to magana ta zalu da ma yaji shedan da kansa ya kai wa kaular ba ba a rubuta ba amma har yau da ke musamman za ku zo ya mutu wasu abuwa da kuka rera shi ko ya san kana ma ya haɗu da shi mu kiyaye addinin mu mu tsaya inda muka wata mu tsaya mu toshe kuyoyi babu wani gajiya babu wata gogewa a dinga jawo fatawoyi duk wata fatawa da iya kwamnan duka yau an tabo da inda ya kan taɓa faɗinsa kai wanda ma ba a faɗa ba da zamani da arewa da fatawoyi na kowane irin malami malamin da su wani a tarihin sama wato kashe shi aka yi saboda yawa kuma wani an ɗauko kudurin da an yi kowace su ana kawowa gidajen rediyo da wani tsarin kuma ana faɗi a kan fa'aɗe kuma an ba mutane sun aka fara. Sannan nan kullum sai ka da kaguwa, kullum sai ka da kaguwa an ƙaro wani abu da ba a yi yanzu an ƙaro shi ka iya yi ma. Kullum irin da yake za a fara kofa ma. Domin ba abin da ba ke yi ba. Ta canja daga yadda addinin waɗanda suka fi addinin su sau halar addinin har yanzu wani yanzu ne to duk an ce daga dawa ne kuma ta lokaci da bayan ku alƙur'ani nan bayan wani zuwa kowa ya za samar da halarar kuɗi da wani alƙur'ani hadisin nan bayan wani zuwa manyan malamai waɗanda sun gama rayuwarsu sun kare tafiya kowa ya sa a gari da hausa yana da ana kiran malamin wata malam wata saboda kanin da hadisi da karfe wata wata ba ka yi masa malam wata an kaji buhari malam buhari duk kabila hausa an san malam buhari da ɗanɗan mutum ne ba yau aka ba da yake ba har shi ga wani hagare ba shi ne buhari ba ba wanda ne buhari to a shi hadisin ma ba ta goma ne to amma in dai ba shi a suna hadisan ma ta wasi da karam yanzu za ka sallah karatu ma ga irin yadda za ka yi ga abin da za ka faɗa ga irin kusurin da za ka faɗa ga irin da za ka yi kamarka ga irin da za ka yi lalarka ga wuyan kamar da za ka yi ga yadda abubuwa irin irin da karatu da duniya kamar ba sanar da aka danne yawa ni ina mana tafiya a kan mu tsaya inda magabatan ne tun da kullum ba mu da kokon su iyayen mu sun mutu suna musulmai kuma musulunci ne ta shi ne wata ba za ta yi mutu sun mutu samu abin da suka samu su gudurewa wannan rubutun wanda wanda kan washi da zaman da yake ji ba kamar da wani kan waya ya cewa yana kan a ƙasashen da mutane mu a kan kira'an nan abin da kasan mu ne a kai kira'an wasu duk wani hadarin ba duk wani kuri da suke a ƙasa ba wasu da su kuma ita ke karantarwa kuma duk hadarin wani da ya ba ka kankana zai ba ka kankana tun daga kansa har zuwa maganar ka ma'ana karatun da yana da asali to yau an zuwa cikin ba cikin ya zama cikin gidajen shi hafi ba to idan hafi nan ko mu halin ka hausa mu kaɗi a babu wanda zai karfe da kai hafi ya gaya ma sarsarar shi ma a nan ya koye ka yanzu ya ke koya amma wani mu sarsara ce har zuwa mu zara su zara kusan kasa kan da suke hau suna da sarsarar mai kyau ne a wurin suna da asali amma mu a nan kasar mu kaɗi a ko ko ɗari ka tijariya hakkinsa in ka karɓa daga hannun mukaddari mu kaɗe yi ba da duniya sai ka karɓi musassani har yi ba su domin sassara tana da asali tana da rasuwanci a cikin sai abu ya hadisi kullum ya sassara mu kaɗe yi musassani kullum saboda haka hankali nan mu kaɗe a yaki ba da sassara wani sassara da muke da na wani amma an kori wani gaba ɗaya mun kama mu kaɗe yi mun bar musassani to a kuma addinin ma ko addinin da yake domin wannan sallar da ake so mu za mu kama wata to ta mu wata da ta yi da wata fira wannan mu kada ai hatta da su muhalin da ake yi da da da da yawa mu kada yi domin ya biya ma su waye ya mai waye ya mai waye ya mai ba duk da shi a kan yaro shi a yi ya ga ya mana sallar amma zalla hatta da nawa hatta da nawa hatta da nawa ba zai yi samu ya samu da kiwo ya ina fata an bayyana magana an da yi da nan mu fahimci zamanin da yake da kimar addinin mu an tsanne mu fahimta mu mu da kuma ta yayi ba za ka kai mu da Allah ya sa mu dai Allah ya ce Allah ya kula mu an zuba da kare da yake in an jima da ma za mu yi da su insha Allah za mu haɗa wannan tsaro da na dare insha Allah za mu yi da Allah ya ya ya mu ya tsara famu ya mu ko ka ta Allah tabaraka wa ta'ala ba mu da duk abin da Thank you. الله تعالى وقد وشكر الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وعند wanda ba da ni da jagoranci wanda makaranta wanda ake yi a kan da ba da wani sallallahu alaihi wasallam cewa ana barka ai an zo yin da makaranta su aiki a barka a kama na da zaka domin yin zan cewa hidima da yake da zai kama da ba ma haƙƙin mutu a kuma a cikin kamata ya ce da ba da ba da ba da ba لا تنسى كانت صلاة الصلاة الخفية عشرين مرة كل مرة تتابع حيث كان على حال على الصلاة صلاة الخفية صلاة الخفية مرة شوية وكانت عارفة يوم الساعة على توحيد وعلم الثالث والعشرات الثانية Thank you. Thank you. wanda yake zuwa nan ba za a iya ba shi wani labari ba irin hidima na tsakani ya ce ya ce yadda misali sun kawo sauran sauran da shi ne wata da za a kawo a yanzu sauran ya kawo sauran shi ne ba ke da kuma sauran shi ce mala'ika da muri da wani wani ya kuma ce Allah yana da shi Thank you. Thank you. malaika jibril ya ya ya hakika ya ya hakika ya Allah ya ya fitine ne da fita ko ya kudu da al'umma da ne fitini Allah ya yi Allah ya yi ya ya fata shi ma da shi da an ko da babu wani da ya ko sha da كيف الذي في الأمة التي محمد صلى الله عليه وسلم هي الشيعة كيف الذي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر الجنين لا أريد أن أعكر أبنتي بعضي في الدعاء في أقوى أن محمد خرج روحه إلى أرض منها الحكومة هل يجوع من دعوة الخروج ليلا وآخر Thank you. ma'anar abin da nake sun shafi a nan cewa mu al'umma a nan mahaifar muna da farko shi na gaskiya illa iyaka mu tabbata a jiyya da wani abu na ina halarta ina yana makarantu suna karfafa mu haskara yana ƙara tashi wanda zai bayyana ga alƙiyama wanda za a canza wa shi da hasken wanda da hasken wanda da irin yin wannan tarihi na maza a wasu ma'a ne ko zamani da ta fara su da shekara shekara dubu sai mutum ne suka yi da tabbatar da cewa ɗaurin ciki ne abin da mazala ya ya kamata yana cikin tari da girma to wannan hikima da mazala da mazala ko ba da mai sun yi a kansa da abubuwa ya ne da yi mana na ɗaki da da kaya da koriya ko da ke yi wa ƙarshe aka ƙara shekaru wannan dai ɗakin ya ƙara kodewa kalmar irin waɗanda da suka takarda ba da kone a wani duk abin da ke ya kone amma takarda ɗaya ba da kone ba da zaman duk da ba da baki da ya da kara ba sai ce wannan ba ba kone ina ganin a ɗauke su kaula irin wannan ya faru ma ɗaki takarda ɗaya ba da masu kayan kone ba a ɗauka ɗaki a yi da yau da jibi wajen laya ba a yi ko a yi laya saboda ainihin gano wa kasa saboda haka wanda ya dace mu gode da Allah ya bamu da bamu malam dan dai ina yin kira da kuya cewa kan ne irin wannan makaranta ina tattata dama ce Allah ya bamu saboda haka ya kanki amfanin su ta ganin a rayuwarka da baya da ko ba su da cewa wannan da su da su ba kuna ci mutum yawan ma a wata makaranta kuna ci kore shi abubuwan yana da baya ya da kawai zai kawo hadisi na wata yadda da zai kawo hadisi da zai da shi kantacce ko zai so da kowa yawan da ya haka yi wa za a kawai da aya da kome domin gode wa Allah da Allah ya yi wa wannan samu ya yi duniya ga Allah da samun sallallahu alaihi wa sallam zai za su kawo da aka ta magana ta saboda ga hadisi na Allah ta da nauyi da kuka kawai kai yana cewa an sanya haka zama masu tsarki da matsala da ya kashi an halatta mu da yasa shi haka ya haka zama mu faru duk abin da Allah ya ce ya yi wanda Allah ko ya yi mana wanda Allah ya wani wani kuma zai so wanda Allah ya wanda na tsara kuma da ni annabi duk abin da Allah ya nuna da mu ne mu kuma ba ga yi ba mu da wannan sai ba za ka fara da domin shi ne ya tsaya kuwa da haka da alama in ka da ba a nan da Allah da kawai saboda kuma ba a san kowa ya Thank you. وعلى كل علم يجري بعد الإكرام والقدر يجري ما أردت وأتقى الإنسان قليل فيه قال إذا شاء الإنسان ورسوله أي كم جاوى وأنتم ما كنا كان سوا والذي كان يأخذ على كل شيء لا يقول إلا ما كان يقول من كل شيء ولا على جانب Thank you. Thank you. Yeah.